أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عالم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun aikowa mutanen madayana dan uwansu annabi shu'aibu madayana suna ne na ɗa daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim kamar yadda tarihi ya nuna sai ya zama ya zaune wuri da ake kiran sunan wurin shi ma birnin madayana sai kuma ƙabilu ƴaƴaye da suka yi yawa nasa zuri'a su kuma sai suka karbi sunan sai ake ce musu madiyana su kansu tun da yanzu mace akai an aiko wa madiyana dan uwansu annabi shu'aibu sai ya zama sunansu ne sai zama alami ne na shakhsi shakhsun kuma alami ne na wuri shi sa ake ce masa ainihin ake ce musu madiyana mana kabilan madiyana su waɗannan kabila na madiyana Allah ya ce mun aiko musu ɗan uwansu annabi shu'aibu an ce suna zaune tsakaninsu da misira misira marahil marhala ko kuma zango wajen tamanin ne tsakaninsu da misira ma'ana zango da can kirga an fi yin ta da marhala marhala sai a ce in fatake sun tashi daga nan a ina ne ya kamata su sauka wanda dama nan ne kamar zango to sai a ce zango daya to irin wannan zango zango da birnin madayana zuwa misira zango 80 ne Allah ya ce mun aiko musu dan uwansa annabi shu'aibu qala ya qaumi abdullah ma lakum min ilahin ghairu shi ma bai kauce daga kirin kiran da ƴan uwansa annabawa suke yi ba sai yace ya ku mutane ubudullah ku bauta wa ubangiji ma lakum min ilahin ghairuhu ba ku ba ku da wani ubangijin ma da ma abun bautawa in ba shi din ba shine abun bautar da ma shi kadai قد جاءتكم بينة من ربكم حقيقة بينة معجزة تازو muku daga ubangijinku ko wani annabi yazo kun ga dai kiran bai sauya ba bai canja ba annabi nuhu yazo ya ce qala ya qawmi ibudullah ma lakum ilahin ghayru haka nan annabi annabi hud yazo ya ce ya qawmi ibudullah ma lakum ilahin ghayru annabi salihu yazo ya ce ya qawmi ibudullah ma lakum ilahin ghayru annabi shaibu shi ma yana ce ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru kenan tushen addini gaba ɗaya guda ɗaya ne abin da yake rarraba shari'a da ake ɗora wa mutane ita kuma tana bin bayan zamanin da mutanen suka zo a basu shari'a da sai daidai da su amma ainihin tushen abin da ake bauta wa Allah da shi guda ɗaya ne tak tushen tauhidi ɗaya ne ba annabin da ya taɓa zuwa aka canja wata sifa ta Allah wanda bai faɗe ta a can ba a ce can ba haka take ba amma nan haka take ko ina sifarsa shine ne yadda aka faɗa a can Allah haka nan masifarsa take sai dai wani a faɗi sifofin da yawa wani kuma ya faɗi kaɗan a faɗi kaɗan a littafinsa amma wanda aka faɗi kaɗan ɗin yana nan cikin mai yawan iri ɗaya ne ba su sha bamban ba to haka shi ne tushen addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanu ma'ashirul anbiya'i auladu allatin dinuna wahid mu taron annabawa da kuke jin an ce an aiko wancan annabi an aiko wancan annabi yayi magana duk gaba daya addinin mu ɗaya ne kadai dai kamar ƴaƴan kishiyoyi ne eh ma'ana yanzu gida ɗaya ne mutum ne mata hudu mijin fa umarni ɗaya ne zai ba su duka ba wani mai bada umarnin ba shi ba yawwa to amma kuma waccan daban wannan ɗakin ta da wannan to haka annabawa kowaɗanne suna da shari'a likullin ja'alna minkum shari'atan wa haja wannan shi aka rarraba amma banda abubuwa da suka suke na tauhidi wannan duk ɗaya ne ya qaumi abdullahi ma lakum min ilahin ghairu qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum haqiqa na zo muku da mu'jiza daga ubangijinku to mu'jiza ta annabi shu'aibu a cikin alqur'ani ne kaf ba faɗe ta ba duk inda aka faɗe shi ba a faɗi ita wace mu'jiza aka bashi ba shi annabi shu'aibu amma kuma lalle an bashi saboda saboda kowane annabi kamar yadda manzon Allah yake faɗa cikin hadisin Bukhari ma min al-anbiya'i nabiyyun illa uqiya ma misluhu amana alayhi al-bashar babu wani daga cikin annabawan Allah sai an bashi abinda ko guda ɗaya daga cikin abinda aka bashi duk duniya ta iya imani akan wannan to kaga annabi shaibu azra ce ba za a bashi ba a bashi ba ma min al-anbiya'i nabiyyun annabi shaibu na ciki to kaga lalle an bashi mu'jiza illa alqur'ani bai bayyana ba dama san kuma ai alqur'ani bai bayyana mu'jizoji duka ba ko da annabawan ma da aka ba ai yana tsakura kadan ne ya faɗa mu'jizar annabi mu annabi Muhammad guda nawa aka faɗa alqur'ani ai a cikin abin da annabi ya nuna ya bayyana suka bayyana gare shi da wanda aka faɗa a fili alkur'ani a yan kaɗan ne suka zo a alkur'ani wanda aka faɗe su a fili kamar irin su tsagewa wata kamar irin su isra'i kamar irin su jifa da yaƙi ya yaƙi annabi ya kwashi ƙasa ya jefi runduna masu tarin yawa kowane ɗaya daga ciki ya ji tsakoya idansa shine ma Allah yake masa gori yake cewa mara maita izra maita walakin nan lahir jifan nan da kai ba kai kai ba ni ne nayi to saboda haka waɗanda mu'ujizozi suka zo amma mu'ujizozin da manzon Allah ya bayyana ai ba a taɓa yin su a bayan ƙasa ba ina maganar takasiru da'ami a yakin handak jabir ya yi abinci ya ga annabi cikin wahala amma ya duba kuma ya ga abincin da yake da shi bai fiye ci da annabi da shi da yan abokansa guda biyu ba ya zo ya sa aka dan lallaba aka gaya wa annabi cewa ana kiran ka za a jar daji a dan ci abinci saboda ka a taho da sahabbai da yawa babu abincin manzo Allah ce kai ana gayyata ya taho da sahabbansa Jabir ya maza shigo gida ce aiko annabi ya taho da sahabbai masu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a yi su ta ba komai aka sauka ana zubo abinci abinci tukunya na kai ana zubo abinci a ce a bawa can a yebo a ce a bawa can a yebo a kowa ka ci kuma abincin a cikin tukunyar yana nan to yaya ya ina wannan mu'jiza ina mu'jiza ta wannan shi ma ta abinci Abu Musa al-Ash'ari shi kuma ya gayyato Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar su kaɗai ya ce abincin su biyu ne sai shi da zai ci tare da su don albarka annabi sallallahu alaihi an zauna sai ce kai a gayyato mutum sittin mutum sittin suka zai ce aje a gayyato mutum tasa'in rabi zai ce wallahi haka aka ci abincin aka bashi ina mu'ujiza ta bishiya da balarabe suka haɗu da annabi sallallahu alaihi ya dawo daga yaƙi yace ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sai ce man yashhadu alayka waye zai maka shaida cewa in yadda kawai ka haɗu da ni kace in ce ashhadu an la ilaha illallah me zai zama shaida cewa kai kai Muhammadu ne Allah ɗaya ne kai kuma Muhammadu ne me zai zama shaida sai ce je ka ce wace mushe ta ina ina kiranta saboda a daji yake to ce ke bishiya ki zo bishiya ta gabas ta tsinke can ta yamma ta tsinke can ta kudu ta tsinke can ta arewa ta taho tana ta huddul arda tana tafiya daɓas daɓas daɓas ta zo gaban manzon Allah sallama ta girgiza bishiyarta ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah balarabe ba dole bi ba shi ba ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah dole ya bi ina yan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika su garuruwa daban-daban kowane gari da irin yaren sarkin kowa ya je ya ji kuma yana irin yaren mutan garin daga yan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ya je ya bude baki irin yaran garin zai yi ku shi ku balarabe ne ba za ka iya kirga su ba suna nan da yawa ai ba shi ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa in suka tafi suna tsayawa matsayin masu yi da ramanan annabi an tafi yaƙi jirgi ya balle sai sahabbai wasu suka ɓace wani da ya ɓace safina da ya ɓace sai ya je ya fada daji garin neman yan uwansa sai ya fada cikin zakuka sai ya hango wani babban zaki sai ya dushe shi sai ya ce ni sahabin manzan Allah ne kuma ɗaya daga cikin dakarunsa ne ina neman yan da suka yake sai ya jinjini ya doke shi da wutsiya ya ji gaba sai da ya kai shi inda yan uwansa suke shi zaki aka ce ya yi hunguni ya gunguni kaga ce ai mai gaisuwa kenan ai imana saboda haka mu'ujizoji in ka zauna kunnanka ba zai fasa jin wannan waccan waccan waccan to waɗanda ma kenan suka zo aka san su banda waɗanda kuma sun yi wurin mu ba ji su ba ma to dan haka ai a alqur'ani ya zo da mu'ujizoji na annabawa amma bai da su gaba ɗaya ba eh, sai abin da aka ji dai kaɗan jitukum bi ayatin bi bayyinatin min rabbikum fa'awful kayla wal mizana annabi shu'aibu ya ce sako na farko da zan gaya muku bayan kun karaita Allah ku cika ma'auni da ake awo na mudu wal mizana da ma'auni da ake awo na nauyi ku cika wannan wato kenan shi ya samu mutanensa suna yin algush a wurin awo ko na mudu ko na nauyi wala tabkhasu an-nas ashya'ahu ya gabata a baya in faɗi cewa kar a ce an ce a cika mudi na nauyi da na awo a ɗauka nan kaɗai ake son ciko a dukkan abin da haƙƙinsa a auna shi ne to a cika wannan awon tela ya cika mita masu gidan mai su cika lita haka kowanne ya cika irin abin da zai cika wanda ana neman a cika awo ake yi mutum ya yi imani cewa ya biya lita kaza zuwa masa lita kaza mita kaza ne auna masa mita kaza kai tela in an ragowar yadi kuma ka ba shi abinsa ko ka gaya masa an ragowar yadi yaya za a yi in yana wannan karamin ɗaya ce to kuma kai bawa shi kenan yana ɗaya daga cikin ciko wala ta fakasu da nasu ashiya kada ku tauye wa mutane haƙoƙinsu shi ma wannan ta umumi gaba ɗaya ba sai haƙƙi hissi ba haƙƙi ma'anawi gaba ɗaya malamai idan suka tauye gaskiya sun tauye mudu idan suka ɗau gaskiya suka kai ta inda ba inda ya kamata ba sun tsawaye mudu in suka kalli wani wanda ya danganta su dankara masa wa'azi suka ki sun tsawaye mudu masu kuɗi in suka yi albus a cikin ciniki su sun tsawaye mudu ba sai abin awo ɗin ba ma duk gaba duk wannan yana ciki Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku sake ku yi banna a ban kasa bayan kasa tana gyare an aiko manzanni sun gyara kasa musamman musu mutane annabi shu'aibu kafin su zo an ce banna ta yawa da annabi Allah ya zo annabi shu'aibu aka gyara wuri Allah yake musu kashiri to ku sake bata mana kasa ko bayan an gyara ta zalikum abinda aka ambata dinnan na rashin tauye mudu da kada ta Allah da kuma rashin cutar mutane cikin haƙoƙinsu wa khairul lakum shi ya fa alheri gare ku da zaman lafiya duk dokar da Allah ya bayar ya ce a bari ko ya ce a yi to idan ka barin alherin ga waye lakum gare ku ne in kuma kayin alherin ga waye gare ku shi Allah ba shi da ruwa cikin kai ko kar kai idan kai alherin naka ne idan baka yi ba alherin naka ne kai ka kubuta daga azabarsa in ka yi kuma kai ka karu daga rahamarsa to sai kuma me ya same shi ba abin da ya shafi Allah zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku ba su nufin imani ne to abin da ya fi alheri gare ku kenan ku bi to ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط kada ku sake ku tsare hanyoyi kowace hanya kuna tsarewa turiduna kuna tsoratar da mutane kuna ƙwace musu kayayyaki kuna musu kuna musu barazana wata sudduna an sabilillahi man amana bihi kuma kuna toshe tafarkin Allah ga wanda ya yi imani da shi ku zo kuna cewa yanzu kai kai imani da Allah sai ta kawo masa abubuwa wanda za su nuna masa imanin da Allah ba daidai bane ba shi yasa yace wata bubuna ha'i wajen ku dinga nufin tafarkin Allah ya zama karkatacce wato ya zama ba daidai ba a tafarkin Allah daidai yake to ku daina haka an ce mutanen annabi shu'aibu haka suke hanyoyi ne daban-daban da ake zuwa wa annabi shu'aibu an jiyo ga annabin Allah ya bayyana ana jin kyawawan abubuwan koyarwa to duk wanda ya taho daga mutanen ƙauye sun taho akan jaki akan doki akan ka ina zaka shu'aibu baka jajata to ka san abin da yake kira zuwa gare shi kuwa sai su tsaya su danka wasu abubuwa suna faɗa cewa hanyar da sha'abin ya zo annabi sha'abin ya zo da ita kuskure ce ta buguna ha'i wajen kuna nufin karkatar da hanyar da annabin Allah ya zo da ita Allah ya ce kar ku yi wannan wadkuru in kuntum qalila ku tuna baya mana ku tuna lokacin da kuke ku yan kaɗan ne ku ku mutanen madayana da can ku yan kaɗan ne daga gidan wane sai gidan wane sai gidan wane fakar saraku ya yawaita ku ga ku zuri'a kun cika duniya gaba daya kun cika ƙasa ku tuna kuma lokacin da kuke kuɗin a haka ko da da farko da kuna da yawa ko da ko ɗari fakar saraku ya yawaita arzikin ku ku tuna lokacin da ku raunana ne fakar saraku ya karfafa ku duka fanzuru wanzuru kai baka na aki wasu musulmi na ga abu da za ku kalla na ƙarshe ku bi Allah ku duba mana bayan ku kun san an yi jama'a da aka aiko musu annabin Allah annabi Nuhu me suka yi ba su yadda ba me aka yi musu an halakar da su bayan su an aiko waɗanda ake cewa adawa an aiko musu annabin Allah annabi Hudu me suka yi sun karyata me aka yi an halakar da su bayan su an aiko musu samudawa su ne mutanen annabi Salihu me suka yi sun karyata me aka yi an halakar da su bayan su sai ku to me ƙarshen duk waɗannan ya kasance to kuma ku kallo in kuka karyata me ƙarshen ku ne kasance kenan to وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين annabi shu'abu da ya gaya musu wannan duka ba su yadda ba ba su yadda ba ba su ba to da ya fahimci cewa wasu daga ciki Allah ya kwato masa su sun yi imani da shi wasu kuma suna nan yadda suke kuma ba su da shirin imani sai ce to wa in kana qa'ibatun minkum amanu idan wasu daga cikin jama'a sun yi imani da ni na fahimci haka amanu billazi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa qa'ibatun lam yu'minu amma na ga wasu ba su imani ba to fasbiru to fasbirun da wa, da wa ake da wanda suka yi imani ko da wanda ba su yi imani ba ko daga duka da duka ku muminai ku yi hakuri tunda kun yi imani da Allah ladan ku na wurin Allah ko me za a yi kar ku girgiza imanin ku ya fita ko me za su yi muku ku kuma kafirai fasbiru ma'ana fasiru ita ce mai tafsirin fasara ita su a ci fasara musu cewa fantaziru ku ko ko ku ku saurara ba kun yi imanin ba to ku saurara hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah ya hukunci tsakanin mu bainakum wannan wa bainakum da mai tafsiri ya kara ya faɗa Imam Musulmi shine sawi ya masa magana ya ce a ai la hajata ila wa bainakum din nan ba ba ba za a ce wa bainakum ba wato abinda Suyuti ya kawo anan bai daidai ba a wajen Imam Sawi sai ce ai ba ba ba wani bukata a ce a ce wa bainakum baina na din ta shigar da wa bainakum din ai baina na ni da ku din kenan eh amma hakan ne kuwa a'a eh shi ma sawi sai a ce masa ba haka ba ai abinda imam sai yake no baina na Allah ya mana hukunci tsakaninmu ni da muminai kaga na din ta shiga nan gobe na kun da ko kuka birai kaga zai yi za a shiga din in an fitar kuma yayi in an bari kuma yayi dai yayi dai ba ba kun koyi bane to wa huwa khairul hakimi Allah shine fiyayyen masu hukunci hukuncin Allah a cikin alqur'ani kala biyu ne akwai hukunci shar'i akwai hukunci wanda yake kuma ba shar'i ba shine hukunci na na na qada'u to nan wanne ne na qada'u din ake nufi kamar yanzu ittabi ma yuha ilayka min rabbik wasbir hatta yahkum Allah wanne ne ya hukuma din anan ba hukunci ba ne na shari'a hukunci ne na Allah ya- ya rage hukunci na na yanke wani abu to nan ma shine akwai hukunci na shar'i kuma wanda za a saukar da hukunci wanda kuma wannan hukunci ne na Allah shi ne to anan sai ya ce to ku yi hakuri har Allah ya hukunci tsakaninmu ya yanke cewa mumini muminai da suka bi ni gani mu ne nasa ku kuma ku ga ku- ku suwaye kuma to Allah ya yanke hukunci kina wannan to قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك mm.
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا Mm.
قال أولو كنا كارهين to kaji sun gama jin wa'azin annabin Allah tsaf kuma kun ji amsar su qala al-mala'u alladhina istakbaru wadanda suka fara magana akan wannan wa'azi akan magana da shi annabi shu'aibu al-mala'u ne manya manya masu fada aji masu dukiya masu isa sai suka ce wanda suka yi girman kai sai suka ce o- daga mutanen sa sai suka ce lan naka ya shu'aibu والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا sai suka yi masa kurari da abu guda biyu duk wannan wa'azin da kai mu kuma ka ji namu ko ka zaɓi ɗayan biyu ko dai mu fidda kai daga gari ka bar mana garinmu da kai da wanda kuka kuka imani ku je can ku yi imanin ku ku yi abin da za ku yi aikin imanin ku ko kuma ku dawo cikin addinin mu ku dawo aula ta'udunna ko ku dawo cikin addinin mu me ya faɗa ƙala sai ya ce awalau kunna karihina ko da mun ƙi duk ɗayan waɗannan guda biyu sun faɗi hukunci biyu ba su san Allah na da na uku ba kuma ba su faɗe shi ba akwai na uku za ku ji shi a gaba wanda shi kuma aka yi Duk- duk biyun ba a yi ba ba su kore shi ba kuma sa nan sha'aibun da mutanen nasa ba su dawo ba addinin nasu ba kuma amma an yi wani abu Mm. to قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها mm.
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا Mm.
وسع ربنا كل شيء علما Mm.
على الله توكلنا Mm.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين sai suka ce kad iftaraina ala allahi kadiba annabi shu'aibu da shi da mutanansa suka ce iftaraina ala allahi kadiba kuka ce wai ko mu dawo addinin ku to ai kun san addinin naku me ake a addinin naku addinin naku na yi wa Allah ƙarya ne kusa yana da kishiya abokin tarayya to in muka dawo addinin mu ma mun yadda mu- mu- mun kaga wa Allah ƙarya kenan mun wa Allah ƙarya in muka dawo cikin wannan addinin naku ba da izinin ajiyar Allah minha bayan Allah ya tsayar da mu daga cikinta wannan ne ya sa mustashrik wanda suke ta maganganu akai cewa ah to ya annabi shu'aibu yake cewa mun yi wa Allah ƙarya in mun dawo cikin addinin naku bayan Allah ya tsirar da mu kenan da can sun taɓa yin addinin Allah ya tsirar da su suka fita ake cewa su dawo har ma yake cewa ma ya kuna lana an na'uda fiha ba zai yi mu koma mu sake mu dawo cikin addinin naku ba to kenan da can sun taɓa ya annabi duk inda annabi na Allah yake ba annabi shu'aibu kaɗai ba ba wanda ya taɓa yin wani abu kafirci kafin a ce a bashi annabta babu shi to me ma'anar na'uda mu dawo to shine malamai nan suke da magana akwai ɗayan biyu mafita ce kowace haka abin yake ko dai abin da ake nufi shi a nan ana nufin annabi shu'aibu mutanen da suke nasa da suka imani da me suke yi kan su imani ai wancan addini suke to su mutanen da waɗannan suke aula ta'udunna ko ku dawo da su suke sun sa annabin Allah bai yi addini so ba da shi suke ba to shi kuma da ya tashi bai kamata ya ware mutanensa ba sai ya sa kansa ciki yace ba za mu dawo ba kaji ɗaya kenan wannan mafita ta biyu wani kuma wadda ni na fi ganin ta duk abin da aka ce mutum ya dawo to da ya taɓa yi kenan haka ne ai ba kirki ba ne yanzu misali a ce ni dan wata jam'i ina da jam'iyya sunanta ahmadiyya akwai kuma wata jam'iyya sunanta shaidaniya misali ni a ce ban taɓa yin wata jam'iyya shaidaniya ba sai yan jam'iyya shaidaniya sai daga cewa ka dawo jam'iyyar mu to da na taɓa yi ne ko a haka a fili ba ana yi ba yan wani jam'iyya bai taɓa shi tun da ya taso a wannan jam'iyya yake a daga cewa wane ka dawo jam'iyyar mu ko kuma a ce wane ya koma jam'iyyar wani to da ya yi a hausa ba ke a hausa suke ai da bai yi ba ana cewa ya dawo ma'ana ya shiga to shi ma nan haka suke eh ko ku shiga addinin mu kai ma ka shiga ko kuma ku fita daga cikin ƙasa shi ke na da option da suka bayar to shi ne ce kuma to ba za a yi ko ɗaya daga ciki ba أدفترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا بزي أتي مشيغا أبن كوكي با أن ندخل في ملتكم أتي مكوما مشيغا الدينكم bayan Allah tun asalan ni ya saba yi ba Allah ya tsere da ni ban taɓa yi ba su kuma wanda suka yi Allah ya tsere da su daga cikin addinin sun bari illa an yasha Allah rabbuna sai dai idan Allah ya so wato shi yasa wallahi wannan musamman nan wurin gaba ce babba wanda take karya duk wani bawan Allah da irin duk tsananin imaninsa kuma ba magana ta karya wani wanda ma ba wani ba wanda yake wani a nan ake karya shi in dai annabin Allah mai magana da Allah wanda aka aiko shi manzo ne ma yana tsire da wasu yace shi bai sani ba in Allah ya so zai iya zama ba annabi bai zama cikin waɗancan din ma illa an yasha Allahu rabbuna sai dai mashi'ar Allah dole in sallama mata ban sani ba ko gaba yana da wata kaddara da ya mun a mashi'ar sa wanda ban sani ba ya kaddara mun to in yayi wannan bayin da zan yi amma dai in ba haka ba in dai dan kirana da kuke yi ne ko wata azaba da za ku yi ma ya kulu na an na'uda fiha ba zai yi ban dawo sai dai idan Allah ne ya so wannan ko ban san ni ban da kaina to wannan kuma shine kowane annabi da ya kai matuƙa a wajen Allah irin gwadaban da yake bikin duba annabi Ibrahim annabi Ibrahim yake addu'a yake cewa junubni wa bani anna abudal asnama khalilullah Allah tsare da ni kan je kan ga wani bautar gunki kada in bauta gunki ka tsare da ni bayan yana annabin fa to waye wani bawan Allah ne zai ji isa da kansa ya ga ya sha kawai ka sallama wa mashi'a Allah ka yarda yanzu yana yi da kai kuma ka ta addu'a ya ci gaba da yi da kai wannan shine kawai mafita wasi a rabbuna kulla shay'in ilma ilimin ubangijin mu ya yalwaci kowane irin abu to shi kuma abun bai yalwaci ilimin Allah ba ilimin Allah ya yalwaci kowane abu amma shi abu halitta ke ta Allah ba ta yalwaci ilimin Allah ba ba ta kai ga sanin ilimin Allah ba shi kuma ya san komai shi yasa ya ce ba zan ce ba zan dawo ba san dan ba san me Allah yake nufi da ni a gaba ba dan ilimin Allah shi ya ta kundum ya sha gewaye komai to to da haka mutane su ji tsoron Allah to ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Allah ka yi buɗi tsakaninmu da mu da waɗannan mutane kai mana hukunci shine ifta anan alfatahu anan alhukumu Allah kai hukunci tsakaninmu da waɗannan mutane hukuncin kan nan na gaskiya na adalci wa anta khairul fatihin Allah kai ne fiyayyen masu hukunci wanda in ka yanka ya yanku
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون shikenan mutanen duk wannan maganar da annabin Allah annabi Shu'aibu yayi bata ratsa su ba ba su karaya ba sai suka su kafiran sai suke cewa waɗanda suke muminai ku yanzu da kuka yi imani kuka bar addinin kaka da kakanni idan kuka yadda kuka bi shu'aibu cikin wannan imanin da kuka yi kun taɓe innakum idan la khasirun idan ku bi kenan kun duk abin da kuka yi na baya zama alalace kenan kun taɓe kenan to
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين tunda dai imani ya yiwuwa ba su yi shi ba Allah ya ce sai muka turo da girgiza azzalzalatu shadida girgiza mai tsanani ta girgiza su fa asbahu fi darihim jasimin sai suka zama adulkushe a cikin gidaddajin nasu suna gidansu muka kashe su suna matattu to الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها hmm.
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين to ga zaɓin na uku da- na ɗazu da basu faɗa ba sun ce annabin Allah annabin shu'aibu ka fita ko ka koma addinin eh, eh, bautar gunki shi kuma ya ce ko da duk biyun an ƙi in kuma aka ƙi bi duk biyun ba aula kunna karihi na dukkan biyun ba za mu fitan ba ba ma san fitar dan garinmu ne mu ma ko ba za mu yi addinin naku ba to ga zaɓi na uku Allah ya kawo ya ce allazi na kazzabu shu'aiba waɗanda suka kare ta annabi shu'aibu da suke cewa ka fitan nan to ka Allah mai ganau fiya su muka fitar kai ka ce ba su taɓa zaman garin ba eh kuma ba sun ce ai ku masu bin annabi shu'aibu in ittaba'atum shu'aiban innakum idan la khasirun in kuka ba annabi shu'aibu akun tabe to sai Allah ya sake dawowa da murtani ya ce me to shi ne yace Allah dina kan rubu shu'aiban sai Allah ya mai da martani yace ku ba kuna cewa wai waɗanda in kun bi shu'ai annabi shu'aibu kun tabe ba Allah ya ce a wannan wa- waɗanda suka kareta annabi shu'aibu su ne dai suka tabe kaga tabe wanda suka ce waɗanda su yi su suka yi ta fita da suka ce a yi su suka fita to haka haka lamarin Allah yake ga duk wanda yake na Allah yayi hakuri duk abin da ake masa izaya da shi to izayar za ta koma wa waɗanda suka yi izayar din Allah bai fasa ka'idarsa da al'adarsa da sunnarsa akan bayinsa ba to فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم mm, فكيف آسى على قوم كافرين shikenan ba an ce sun fada suna matattu ba shikenan kuma lamari ya kare fata wannan sai a raza anhum sai ya bu- ya bujira ya kyale su ya bar su kuma wa qala sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na da kad ablagtukum risalati rabbi ko dai ya faɗa a cikin zuciyarsa yace ai dai da gaya muku saban saban ubangijinku na isan muku da shi ne muku nasiha to kaga wannan ko ya faɗa ko kuma bayan sun mutum yake faɗa wannan suna ji tunda matattu suna ji yake musu dan kuristawa yace ai na isa muku da sakon ubangijin ku baku ji ba wa nasatu lakum ne muku nasiha kuma baku imani ba yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin an ce wata kila adifiya ta dauke shi saboda yan uwansa ne ya duba ya gansu duk sun durkushe sun matace sun sun mutu kowanne an fade shi sai ya ji kamar tausayi zai kama shi can kuma sai ya gaya zuciya ta to fa kaifa asa ala dan me ma zan yi takaici dan me zan ji wani bakin ciki ala qaumin ga waɗanda ms- mutanen da suke kafiri na masu jayayya da uluhiyya ta Allah ai ba bakin ciki dan waɗanda suke masu jayayya da uluhiyya ta Allah wani abu ya same su to har mu yanzu ma haka Hmm.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم Hmm.
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Allah ya ce ma arsalna min fi qaryatin min nabiyyin ba mu aiko wani annabi a cikin wata alƙarya ba su kuma mutanen suka ƙaryata shi illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i sai mun riki waɗanda suke mutanen wannan alƙaryar da suka ƙaryata manzo bil ba'sa'i da tsanance tsanance abinda ake cewa al ba'sa'u tsananin da ya zama ba a jiki yake ba a kuɗi ko a gida ko a ‘ya'ya ko a wani abu amma bai taɓa jikinka ba shine ba a samu wadarra'i sai mun zarrabe su kuma da darra'u shi kuma wannan duk abin da ya shafi zaka ji a jikinka shine darra'u Eh, cuta ta rashin lafiya ko wani abu makamancin haka wanda jikinka bai gaya maka to Allah ya ce ba mu aiko waɗan- wani wani manzo ba zuwa ga wata al'umma ba al'ummar suka karyata shi ba sai mun riki waɗannan alƙaryar da ko cuta ta zahiri wadda za- za ta- za ta kashe musu dabbobi ta kashe musu dukiya ko kuma cuta ta baɗini wadda za ta- wadda wadda za ta same su a jikinsu la'allahum yadarraun amma Allah ya ce duk muna yin wannan ne fa ko sa da wasu ce mu ne Allah eh wato kaga ashe duk asalin musiba take sa mutane guduma ce da bulala eh ku dawo ku dawo ne yanzu kai wani abin ka dai ki bin ka ba sauka dawo su bulala kake wanda zai ka iya karɓar bulala din in ba- dan ya me dan ya bi to kai ma duk musibin da muke sha bulalar Allah ce eh idan mu bi to dan haka muna fatan ubangiji ya mana rangwame kuma ya bamu ikon bi to ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا mm.
حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم Mm.
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون To, Allah ya ce muna riƙon al'umma wadda ta karyata annabi da tsanani da cuta don su dawo gare mu. To, amma akwai al'umma da muka riƙe ta ɗin da tsanani da cuta, bayan mun riƙe ta da tsanani da cuta ɗin kuma baddanna makana sayyi'atin hasanata sai muka canja daɗi da a maimakon mummuna. Ai, baddanna sayyi'ata makana hasanata makana sayyi'a. Muka canja musu daɗi a maimakon mummuna hatta a kau har sai da lokacin da komai ya dawo nasu suka in sun mammace aka suka ƙara yawa idan dukiya ta ƙare ta dawo komai dai ya dawo wa ƙalu wasu suka kalli annabin nasu bayan mun tausaya an dawo musu da rayuwa sai suka ce kar masu aba a nadar ra'u wasu ra'u ai ba wai yanzu kana ganin dan kai ya kai mana haka ba ai dama ce iyayen da kakanninmu ma sun sha irin wannan tsananin kaji ba- kaji ba su dawo din ba kenan Allah ce fa khaznahum bakatatan wadannan ba su yi niyyar dawa ba sai muka rike su ba shiri wa hum la yash'urun alhalin ba su san za mu rike su din ba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا Mm.
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون to Allah yake cewa wal- an- walau anna ahlul qura da dai mutanen alƙaryu wanda suka ƙaryata annabawa amanu za su fasa ƙaryatawar su yi imani da Allah su yi imani da manzannin Allah wattaqau su ki kafirci su ki yin sabo Allah ce la fatahna lahum barakatin minas sama wannan fa ba ana magana ga waɗansu al'umma bace banda wata al'umma walau anna ahlan qura ko waɗannan mutanen birni ne daga cikin birane alƙarya da cikin alƙaryu gari daga cikin garuruwa amanu sun inganta imaninsu da Allah wattaqau suka tsaya kan tsoron Allah da ayyukan da na ce to Allah ya ce ga alƙawari zai- da na da na yi kuma haka me zai yi la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu hanyoyin albarka na sammai da kasai ina mutanen mu suke ina masu koke-koke tsanani ya yawa cututtuka sun yawa azzalimai sun mana yawa rashin alkawari ya yawa kasuwa ta lalace to Allah na shela na gaya muku cewa ku mutan alkarya mutan gari mutan Kano mutan Najeriya mutan duniya ga za ku yi imani da ni ku dawo ku yi imani da ni imani sahihi ku ji tsoro na ku doshe ni yace wallahi da na barke muku hanyoyin arziki daga sama da albarka ta zo muku abinda duk kuka taba ya tafi daga nan hacana don haka komai ya tafi ashe ɗauke albarka aka yi me ya jawo lakin kazzabu masu ƙaryatawa suna ƙaryatawa masu sako suna sako ba su bari ba kuma kuke neman me kuke neman me akhadnahum Allah ce sun ƙaryata manzanni sun ƙi karɓar saƙo ko kuma sun yi buris da saƙon Allah Allah ce fa akhadnahum sai muka yi musu aquba da me da abin da suke gani bima kanu yaksibuna saboda su ma abin da suke aikatawa eh nasi ai tafiya yake musamman na alqur'ani an saukar da shi akan mutan baya shi ne na mutanen da suka biyo mutan baya shi ne na mutanen da suka biyo suka biyo suka biyo mutan baya shi ne nassin mu yanzu shi ne nassin da waɗanda za su zo bayan mu duk nasu ne mun yi amfani da shi haka za mu gani Allah guda nawa ne ba ɗaya bane to al'umma kuma duk nawaye ba nasu bane to magana yake akan halittarsa kai ma haka ne mu ma haka ne saboda haka duk wanda yayi mai kyau yana cewa zan maka mai kyau ba sai mutane annabi salihu ko mutane annabi shu'aibu ba to
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا بياتا وهم نائمون yanzu mutane masu ƙaryatawa ko masu tafka sabuna manya-manya ba sa kallon Allah sun amince an yati yahun ba suna bayatan ya zama azaban mu ta zo musu suna kwance suna da daddare sun amince ba za ta zo ba ne alhalin suna bacci ta zo musu da daddare ba wanda ya amince wannan ba wanda ya amince a ce mutum yana cikin hali na hutu bai san kuma me zai iya jiran masa a sannan ba bayan ya shagale wanda za a tambaya wannan astaghfirullah a tambayi masu gidaje da suke masu raunin gidaje a yi mamakon ruwan sama da daddare suna bacci ruwan saman da yake iya shiga cikin gidajensu saboda raunin gidan ya shiga ya cika gidan ga yara ga komai sai su farka cikin dare su gansu cikin ruwan tsamo-tsamo to Allah ya suke ji wannan an ya ce ba su na bayatan wahun na'imuna eh bo a'a an ya ce an ya tuhum ba an ya tuhum ba su na bayatan wahum na'imuna eh ya zama cewa azaban mu ta zo musu cikin dare suna bacci to dole wasu sun keto irin wannan ibtila'i to ya suka ji ga kayayyakin su in sun basu su jike su ba za su kwanta ba kayansu kuma dole su ɗauke su ga yara ƙanana wani irin musiba ce wannan to ba wanda ya ba wanda ya wuce wannan ba wai sai al'umma baya ba to kai baka tunanin cewa zaka kwanta baka tashi ba gaba ɗaya ma ba wani abu ya saukan maka ba ka tashi ka kwanta da daddare da safe ba a tashi da kai ba an ya ce hum ba suna bayatan wa hum na'imu aw amina ahlul qura ayyatihum ba suna duhan wa hum yal'abun ko ko mutanen alƙarya sun amince cewa azaban mu ta zo musu sun kwana da safan sun tashi amma su tashi da ita alhajin sun shiga cikin shagala ba da safe ake tafiya wanda ya biye niyyar zuwa wani inda zashi ba da safe zai tafi ba to ka tafi inda za ka anan abu ya same ka to
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون afa aminu makar Allah yanzu bayina sun amince wa makaru na inji Allah sun wato makaru shine shiri na Allah boyayye ko kuma kamu na Allah a hankali ko kuma shigo shigo eh idan Allah ya gargadin ya gargadin yaki kuka kiji kuna fama da talauci to to sai ya ba ku dukiya to wannan dukiyar ba ba alheri bace shigo-shigo sunan ba kun ki ba wadata kuke so to ni ba in na ba ku wadata ba cutuwa zan ba gashi nan sai ka kwaɗi wadatar ku ta tafka laifi saboda kuna da abin da za ku yi laifin ma to makarin Allah kenan saboda ce bayi sun amincewa makaruna ne eh to an ce la yamanu makaran lahi ba wanda yake amincewa makarin Allah istidrajin Allah shine rukun Allah kadan kadan duk shine duk sunansa kenan ba mai wannan illal qaumul khasirun sai tababbun mutane to wannan ma lalle a bakirna ce ga dukkanin bayin Allah wa aman wa aminu makarallahi billahi jahilun wa khaif makarillahi billahi arifu duk wanda ya zama ya amincewa wa makarin Allah yana cikin wani abu ya ringa ganin kamar ba zai kare ba rayuwa kawo ba za ta kare ba makarin Allah kenan to wanda ya amince wannan ya jahilci Allah amma wanda yake tsoron Allah a cikin komai ka samu wadata kana tsoron Allah talauci kake kana jin tsoron Allah cewa duk da talaucin nan nawa in ne ba daidai ba sai ya kama ni to kyale ka zai yi saboda kai talaka ne ai kakka yi dai kawai yawwa saboda haka kada ka yi wannan kai mai kuɗi kai mai mulki ka ji cewa yau ka yi ba abin da ya faru ka karya wannan ba abin da ya faru ka kuma karya wannan to makarin Allah ya kiyaye shi in baka kiyaye shi ba kuwa to ka zama taɓaɓe domin abin da zai same ka kai karewa taka ba irin ta wata sun bace ba to da haka yan uwa a kiyaye wannan makarin Allah wanda ya fi sanin Allah shi ya bi tsoron makarin nasa kuma kaji wani abu wanda ya fi sanin Allah shi ya bi tsoron makarin Allah lokacin da Allah ya aiko Jibrilu ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku je yakin Badar a gaya wa sahabbai sure da nasara annabi ya tara sahabbai ana nishadi aka yi magana aka fita da aka haɗu aka yi nasara kafin nasara gwamza farko sai ya zama an fara kada wasu sadaukai na annabi manzo Allah sai dan gizganye sai ya daga hannu shine aka ce har aka gama ainihin karshen hannunsa ya fito yana addu'a yana Allah idan an kashe waɗannan mutanen kuma su kenan da ni na samu in an kashe su kuma shi kenan addinin abubakar ya zo ya taba manzo Allah ya ce ya rasulullahi da munasha da taka rabbaka fa inna allaha munjum munjizum ma wa'adaka ka daina wannan addu'a ta ka batta ai ba ka gaya mana ba Allah zai yi Allah zai zarta maka da abin da muka alƙawari eh tura ka wurin cikin Qur'ani baka san Allah ba sai sa ta kashe ku nasarar ba anan take ba ba ta nasara a wani wuri ko a lahira ko a wani Allah kenan ba ai wanda ya san tsoron sai tsoron Allah shi ke ji tsoron sa wanda ya san Allah annabi Musa ba magana ne da Allah ba yace ka tafi wajen Fir'auna innahu daga a ƙarshe sai ya ce innani akhafu an ya an ya bada shi alaina au an ya daga ina fajin tsoron Fir'auna ni na zauna gidansa makirin kafirin gaskiya ne yake gaya wa Allah Allah ya ce la ta khafa kar ku ji tsoro inna ni ma'akuma asma'u wa ara wani irin certificate ne ba ba annabi Musa ba ya kai ƙara cewa ina jin tsoro a ce tafi kar ka ji tsoro ni ina tare da ku ina jin ku ina ganin ku imani kuma irin na annabin Allah amma da aka jefa a wajen safi da aka watsa fa a wajen safi nafsi ya kai fatan Fir'aunan na ana watsa da abu sai annabi Musa ya ji tsoro to ya zaka ce wannan tsoron ba tsoro ne na saba wa Allah ba tsoro ne na sanin Allah tsoro ne na sanin Allah to kun ji a cikin alkur'ani an mana hikayar cewa Allah ya ce me yasa na ce kakka ji tsoro kaji eh an san ya zo da daidai ai ya zo da daidai saboda Allah shi ya san kansa kawai la kakku ji tsoron duk sai abin ya cuce shi a sannan din kakku ji tsoron ba ana yake nufin jin tsoron ba shi annabi Musa bai sani ba Allah kuma ya sani to shi annabi Musa saboda sanin Allah da yana iya yanda yake so ya juya yanda yake so maganarsa kuma sai shi ya santa to ai ai ba za a yi wannan ba za ka duk masanin Allah wallahi tsoron Allah yake ji shi yasa kake gano da yake fadawa Allah to bai san shi ba ba haka aka ce ba wasu maharba sun je daji sai suka yi wani ɗan gida suka zauna da shi da matarsa da ‘ya'yansa shi maharbin ya fita ɗan wani wuri haka kan ya dawo akwai ɗansu mai rarrafe sai ya fito ba su sani ba suna bacci ita uwar suna bacci ya zagaya ya rarrafa nasa sai ya nisa ashe inda yake dusa wani makwantar wasu zakanya ne shi da matarsa kuma suna ƙarasawa sai ya nufe su da ya je sai ya ringa kama gashin bakin zakanyar sai dace masa gurnani ta har sai ce kyale shi kin san meye sai ce bai samu bane bai samu ba ana nan sai uban suka ya dawo sai ya bisa inda yare yake ja yana haka ita da uwar sai suka hango zaki sai ihu sai ce to kin ga wanda suka samu eh da suka koma baya a guje ita da kin ga wanda suka samu to wanda ya san abu ai eh tsoron sa yake ji afa aminu makar Allah fala yamanu makar Allah illa alqawmul khasirun to أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam yahdi ay yatabayyan yanzu bai bayyana lil ladina yarisuna al-ardh ga wanda suka gaji kasa bayan waɗanda suka wuce sun wuce min ba'di ahliha ay min ba'di halaki ahliha bayan wucewar an halakar da wasu kamar yadda aka halakar da adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu kuma kuka gada suwaye suka gaji kasa bayan an halakar da waɗannan ko suwaye ba wanda suke da anan har da mu yanzu da mu ake yanzu ku bai bayyana gare ku ba bayan kun san an halakar da wasu mutane gaba daya allau na sha'u asabnahum bi zunubihim su ahlul qaryati din da mun so da mun cafke su saboda zunuban da suke mu kenan kamar Allah na ce yanzu ku ba kwa jin wannan abin da nake faɗa na halakar da adawa na halakar da samudawa na halakar da mutanen annabi sha'ibu bai bayyana gare ku cewa da na so kuma da kuke zunubi da na danke ku da shi ba to wani tsawo ala qulubihim kuma mai rufi a bisa zukatansu ko hum la yasma'una idan ba sa jin wa'azi azaba ta Allah kala kala ce ba sai an halakar ba halaka ta zahiri akwai halaka ta baɗini in Allah ya toshe kunnan mutum ya zama baya jin gaskiya ya rufe idansa na basira ya zama baya gane gaskiya an halakar da shi ya halaka Allah kyashe mu jiran kawai lokaci zai yi da za ta bayyana shine kuma lokacin da ya mutu sai ibana ya gane halakakken ne shi ya shi
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين annabin Allah da kai nake in ji wannan a wannan aya in ji Allah tilka alqur'ana qussu alayka waɗannan alƙariyu da muke baka labari ya akramal khalqi ya sayyidahum muna baka labarin waɗannan alƙariyu gaba ɗaya muna kassanta maka labarin su wa laqad ja'atum rusuluhum ka ƙara ji manzannin su duk sun zo musu waɗannan alƙariyu da suka wuce bil bayyinati sun zo musu da mu'jizozi zahirai fa ma kanu liyuminu ma kadzabu min bihi min qabl amma ba su kasance sun yi imani da abin da dama can suka karyata ba an gane ma kanu liyuminu bima kadzabu bihi min qabl ba su kasance sun yi imani da abin da dama can suka karyata shi kafin zuwan annabawan ba kafin zuwan annabawa su waɗannan waɗannan jama'u suna jin cewa Allah yana da annabawa yana aiko su kuma a baya akwai tauhidi suna jin wani ji suke yi sai kuma ga annabawa sun zo amma da suka jin a sannan sun gaskata jin kawai da suka yi suna ji kai ina ake da wani addini a ce kaza to sun karyata kafin annabawan su zo min qabl ay min qabl maji'ir rusul to da manzannin suka zo maimakon su gaskata sai dawo ba su gaskata ba dai kazalika kamar yadda muka toshe basirar su ba su imani din ba kafin zuwa manzanni bayan sun zo ba su imanin ba Allah yana toshe basira ko ya toshe zuciya ta kafiri bayan ya zaɓi dama ban yadda ba ne ba kafin ya zaɓi ban yadda ba dama ya zaɓi ban yadda ba sai Allah ce to bari a toshe kar ka ƙara yadda ma an gane kazalika yatbu Allahu ala qulubil kafirin irin haka Allah yake toshiya bisa zukatan wanda suke kafirai
وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من أحد kaji dalilin da aka toshe zuciyar tasu kenan ba mu samu cika alkawari ko guda ɗaya ba a ga mafiya yawan yawan mutane alkawari na Allah akan bayi suna da yawa alkawari dai na farko shine alkawarin da suka yi masa cewa sun yarda shine ubangijin su babu wani ubangiji a bautawa da gaskiya ba shi ba wannan alkawari kowa ya dauke shi a wurin Allah dan haka in an je ranar lahira da wannan za a kama ba ka ce ba wani in ba ni ba ba na ce alastu bi rabbikum kace bala ba to ya ka je ka ansa kuma ka zo da aikin da abin da ka ansa ba wannan alkawari ne to haka kuma kafirai suna alƙawarin da ka kasuwan da ruwan da zai sauya kun tilbari wal bahar hatta idan kuntum til fulki wa zaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biya ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan ko to idan kafirai suka shiga cikin jirgi suna cikin jirgi suna nishadi ana shan giya ana lalata ana waka iska na tafiya da jirgi yanda ake so can zare na bihin birihin tsaribatin wa farihu biha za a tarihu na asfa sai wani kakkarfa iska su hango ta ta taso guguwa wanda za ta dinga daga hancin jirgin wa za a hubul mawju min kulli makan kun fata dinga tasowa ta ko'ina har yayin da suka san cewa sun gama sun gama yawo za su gama yawo me suke cewa la'inan jaita na min hazihi Allah in ka tsere da mu daga wannan sai su bar ba gunki ba lata ba uza ba gunki ai duk mutum mai yaudara ba yaudara kansa a irin wannan lokacin dama can suna cikin nishadi ne suke ganin kamar ba abin da za a yi amma suna hannu za a yaudari kansu ba za su doshi kowa da addu'a su ba sai Allah to haka wai za masarin sana burru da ana lidan bihi au qa'idan au qa'ima falamma kasabna anhu burra marra ka allam yaduna ila durrin masa ba sai kafuran ba sai har kura haka mu haka al'adar mu take idan muka Allah ce muka cafki dan adam da matsatsi ba ciniki ba ciniki aka jeho rashin ciniki a kasuwa aka jeho annoba sai kaga jama'a da an koma da an yi sallah sai a ce to a yaduwa jama'a Allah ya yi mana yan kasuwa a yi ta addu'a ba ciniki a ta saukokin Qur'ani da ana lijan bi au da dare da rana addu'a amma falan ma kashafna ardu muka yaye wannan inji Allah da ya kira mu muka ansa muka yaye marra ka Allah ya duna ka taba jin an dawo su ɗan kasuwa cewa ciniki fa ya samu a ina shiru ka Allah ya duna ina birrin masa kawai ba su ne suke addu'a da kuma an daina addu'a ma na rabu mini sai a sallame su su koma gida Allah ya yaye idan mai mulki ne ya samu bai da bukatar addu'a ta kuma shikenan a sannan kamar yana ganin karfi ya zo hannunsa to duk wannan haka al'adar dan adam take ya ba ma sai an ji wani mai mulki ba yanzu ko wani wani gida kake nema inda aka bi karfin ka kullun kai ne da addu'a kullun kai ne mala a taimaka mun Allah kada auren na yiwa in an yi auren fa to
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين annabin Allah ne ake ba labari cewa bayan mun baka labarin waɗanda suka wuce a baya na adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu wanda zai biyo bayan mu baka labarin yanzu shine shine ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul annabi Musa sannan bayan wannan muka aiko min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce muka aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu ayoyin nan guda tara da aka bashi yazo wa fir'auna da su kowace ɗaya ta isa fir'auna ya durƙusa ya ce na tuba amma bai yi ba muka aiko shi ila fir'auna wa mala'ihi fir'auna da mutanansa fa zalamu biha sai suka kafirce da ita ba su yadda ba duk taron gaba ɗaya ba su yadda da su ba guda ɗayan ba Allah ce fanzur i kallo mai hankali ko bi mu cikin ayoyin mu ka ga kai fa kan akhiwat nusbina yaya ƙarshen mabannata yake ba su imani ba mu kuma ya muka yi da su to وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أنا أكفارا دا cewa annabi Musa da ya je me ya fara wa fir'auna da shi kala musa sai annabi musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni fa manzo ne daga ubangijin alam baki daya a can wata sura sai ya ce kala fir'aunu wa ma rabbul alamin waye rabbul alamin shi bai san shi ba bai ce ba wa man rabbul alamin ce wa ma rabbul alamin annabi Musa ya bashi ansa anan sai ce qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinina ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su in dai kuna da iqani yaqini to wannan shine rabbul alamin da na gaya maka qala liman hawlahu ala tastabi'un sai a fir'auna ya bushe da ruwa kuna jin ko abin da yake faɗa kai ai ai ai shuka tsaya a duniya to
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق mm, قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل yace haqiqun alayya tunda ku ni manzo ne na rabbul alamina to ya wajaba a kaina Allah aqula ala Allah illa alhaq cewa in ka ji na bude baki ba zan faɗa ba sai abin da yake Allah ne yace a faɗa abji'tukum bi bayyinatin min rabbikum ga na zo muku da bayyina shine hujja daga ubangijinku cewa ni annabin Allah ne kana so ka ga hujjan ne a waɗansu ayoyin haka aka jero ya ce fati biha in kunta mina sa to zo da hujjan mu gani fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin wannan za a yi da hu- haka kamar yanzu nan gaba ma inda zamu je sai ya ce fa arsil ma'i bani isra'ila sako na farko tukunna ka saka ka saki banu isra'ila daga bauta in tafi da su ka bani mutane na banu isra'ila sune jikokin annabi yaquba waɗanda a lokacin suka taho suka zo misira to sauran wannan bakiya din tasu ita ce da fir'auna shi kuma yazo baya cikin jikokin annabi yaquba shi kabilar su daban ibdawa ne to da yazo ya same su ba irin eh, kabilar su ɗaya ba sai ya mai da su duka bayi aiki duk mai wahala su yake sawa amma a fadarsa sai su kibdawan wannan fir'auna da annabi Musa ya samu fir'auna na biyu ne akwai fir'auna na farko ya wuce fir'aunan da annabi Musa ya samu na biyu ne kuma daga nan duk wani sarki da ya zama ya mallaki Misira a wannan lokacin sunansa fir'auna ba sai fir'auna ba Eh, fir'aunoni aka yi da yawa Eh, wannan dai na annabi Musa na biyu ne kace fa arsir ma'i bani isra'il to
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين qala An- fir'auna yace in kunta jita bi ayatin ka ce na je muku na zo muku bi bayyinatin min rabbikum da wata da wata bayyina hujja daga ubangiji ne abin da ka zo da shi in dai ka zo da wata aya wadda za ta tabbatar da abin da kake faɗa haka ne cewa akwai wani rabbul alamin ba ni ba to ka zo da ita in in ka zama mai gaskiya ne ina take yanzu ko ne ganta فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين falka asahu take annabi Musa sai ya jefar da sandarsa fa idza hiya take sai ga ta su ubanu wani narganarkan maciji wanda in ya bude baki ya iya hada da fir'auna da gidansa duka a bayyane dama can an koya masa yadda zai yi annabi Musa dan ka san jefa sandan guda uku yayi annabi Musa akwai ta gwaji akwai wannan akwai kuma ta gaba da zamu ji guda uku ne ta gwaji lokacin da ya je magana da Allah da ya gama maganar sakon da za a bashi sai Allah ya kalle shi ya ce matal ka biya ni ni ka ya Musa Musa me ya hannunka ne qala hiya asaya atawakkau alaiha wa uhushu biha ala gani wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa to shine jifa na farko Allah ya tambaye shi me a hannunka yace sanda tashi da nake amfani da ita kaza da kaza da kaza sai ce to jefar da ita mu gani anan Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai ya jefar da ita sai gashi macijiya tana motsi haka sai ce karka ji tsoro za mu sake dawo da ita shikenan ya dauka kaga wannan jefawa ce ta me ta gwaji ya saba ya jefa ta zama macijiya ya gane haka to to- to jifa na biyu shine wannan a gaban fir'auna da jama'arsa annabi Musa ya fir'auna ya ce ina ayarka daga Allah cewa kai kai kai dan aikin Allah ne kuma akwai Allah din yace da akwai ta sai ya jefa sandarsa fa- fa idza hiya su'banun mubin sai ga ita zama katan maciji a bayyane to me ya faru ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kamar ya ce kana neman ƙari ne sai ya fito da hannunsa daga cikin rigarsa sai gashi yana wani irin kyalli sheki da ba taba ganin irinsa a duniya ba kuma san ya wuce al'ada wannan eh sun san wani abu ne din shi ma wannan to قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم sai mutanen fir'auna suka ce to ijab inna haza lalle wannan wannan tilka shi safir mai sihiri ne mun san masu sihirin ma da yawa yace alimun a cikin masu sihirin gwani masanin sihiri to
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون a wani kaulin wannan magana ta shi fir'aunan ce da kansa yake cewa wannan fa mai sihiri ne saboda ai abin da zai faru shine shi yana cewa shine Allah shi ke tafi da lamarin bayi to yau an yi wani abun da gashi abun tsoro a gabansa to ya ga kuma za a iya kwace masa allantakar tasa me ita kuma a tabbatar wa za'iza shine za mata Allah ce to sai ya ce wannan so yake ya fitar da ku daga garinku da wannan sihirin da kuka gani fa ma za ta murun ai tun anan ma allancin fir'auna ya faɗi wai me kuka gani Allah na shawara eh ya za a yi Ba- ya rikice to ba ma shi da abin yi yana kuma jin tsoron kada mutanen nan su karkata su gane cewa shi ba zai iya komai ba ga mai iya komai ya zo ma za ta murun to قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين suka ce wannan ba abin gaggawa ba ne arje dan dakatar da shi da shi da dan uwan nasa to ai yaya yace arsil fil madain hashirina ya tuka bi kulli saha- saharin alimi karanta mu ji يأتوك بكل ساحر عليم ya karanta saharin din ba نعم.
idan abinda za ka yi ka dakatar da shi ka ce ya ɗan dakata kana zuwa in aka ce ya dakata sai a duba a aikawa du- a- b- birane gaba ɗaya a aika hashiri na masu shela masu tara jama'a a ce sarki fir'auna yana kira duk ƙwararre ga s- mai sihiri ana neman sa a fada fir'auna ya tuka in kai haka sa zo maka da dukkan wani mai sihiri ko kuma dukkan wani ƙwararre a sihiri sa zo maka da shi to
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين mm, karanta mu je قال نعم وإنكم لمن المقربين shi kenan sai aka aika a nan ƙur'anin yana ta ba mu kisar adab adab adab a ture a wat- a waɗansu ayoyin da hikayar ta zo kisar ta zo sai aka ce to yaushe za a yi wannan a sa lokaci ya ce mau'idukum yawmu zinati wa ayyuhu shirar nasu buha lokacin da za a haɗu ranar da ake fitowa ranar ƙawa ranar da kowaɗanne mutanen ƙauyuka ma suke fitowa a rannan za mu haɗu in ji annabi musa eh ai ka san tun da shi ya san- ya ya san abin da ya yarda da shi ai da rannan za a haɗu to a rannan din aka haɗu me zai faru an yi shela masu sihiri sun zo idan akwai sihiri masu sihiri a gari to sai a ce shi a garin waye uban masu sihirin da kakansu to su za a ƙwararru su za a zaɓo ba wai kowane bijari-bijari ba kada ya zo ya ɓata lamari shikenan aka tara su gaba daya za a saharatu masu sihiri sun zo sai me kalu sai suka fara magana da fir'auna to mu mun san za mu ci yaki amma kafin cin yaki mu muna da magana da kai sarki a inna lana la ajran shin muna da wani jinkakken lada akwai kira'o'i da yawa anan a wata kira'a ba ist- ba ba, ba istifhami in inna lana la ajran kawai ka tabbatar muna da lada in kunna na hannun ghalibina in dai mu muka yi rinjaye me za ka ba mu kai muna da lada kala na am ce da kyau kuwa kai ka san wannan wannan ansa ai ka san za ta samu dama sai ya ce ai ba zancen lada ba ma inda kuma laminal muqarrabina ai ba kuna can abin nan ba sai dai a ce muku mutanen fada sun ce kaza to ku ne yan fadan ma in dai kun yi nasara ku ne yan fada ku ne makusanta sai eh, kowa ya fita kuna nan Eh, kaga ku ai da ku ake kenan to قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين dadi ya kama su ga lada ga- gashi suna yan fada gashi sun riko guzurinsu na sihiri wanda za su yi kalu sai suka ce to ya musa yanzu kuma sai tsakanin mu da kai in ma an tulkiya wa in ma an nakuna na hannun mulki ko dai kai ka fara jeho abin da zaka jeho kuma ka ga yadda zamu yi da shi ko ko mu mu jefa mu ga yadda zaka yi da shi kaga ai wanda yayi wannan maganar ya amince da kansa amma annabi Musa sai ya gane a cikin maganar su ya fahimci sun fi son su fara yi imma an tulkiya kaga ba wani ta'kidi wa imma an nakuna nahnu wannan nahnul mulkin din da aka yi ainihin ainihin abin nan da na na na na- aka aka sa fasalu rabiul fasali to aka gabatar da shi da suna kai aka yi fasalo da shi to to shi ya nuna cewa sun fi sha'awar su leho sai ya ce kala alku
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم kala alku ya ce ku jeho falamma alqau yayin da suka jeho sun jeho abin da suka jeho Allah ya ce saharu a ayunan nasi sun sihirce idan mutane kowa ya ga abin da ya gani Allah da kansa ya ce ja'u bi sihirin azimi sun zo da sihiri babba in ba dan Allah bane to da wani sihirin ne wani daban shi ma ba da annabi Musa ba da Allah ya dogara ba to da an cinye shi saboda sihirin ya girma a ce alalibo sihirin da ya fi wannan to da ya yi wahala to amma Allah ne ba wani sihiri shikenan da ya faru وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون shi kenan Allah ya haka su jeho har ya ce sun zo da sihiri babba to shi kuma nan Musa me yayi afaina ila Musa Allah ce muka yi wahayi ga annabin mu annabin Musa muka ce kai ma alki a saka jefar da sandan nan taka ta hannunka wanda ka taba jefar wannan sake jefar da ita yanzu fa idza hiya talqafu sai gashi ta fadi tana sanda kuma sanda ya karama amma talqafu ma ya fiku tana bi tana tsitsince wannan macizai da kudamu da manya manyan wani abu kamar gida ma sihirin haka yake tahowa da dodo dodo haka duka amma sandar ɗan ƙarama sai ta bop sai ta kame wannan sai ta lashe wancan sai ta make wancan ta dinga ɗaɗɗaɗɗab tana lashewa sai da ta gama ta koma sannan ta yi annabi musa ya ɗauka ya dogare ta yaya ɗayi mana talaka ma ya bugu وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون haka gaskiyar take a yi sai gaskiyar ta tabbata sai kuma abin da duk suke yi na barna wanda suka aikata na sihiri da kwashe-kwashe da shirme-shirme batsala sai ya kauce to فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين an rinjayi wa an rinjayi fir'auna an rinjayi mutanen fir'auna yan fadarsa an rinjayi masu sihiri duk gaba daya anan kuma sai mu ji abin da za su ce me me suka ce وألقي السحرة ساجدين Allahu akbar wa ulqiya saharatu sai aka jefar da masu sihiri suka fadi suna me suna mai sujada da suka yi sujada me suka ce قالوا آمنا برب العالمين
Allahu akbar an yi sujada fir'auna zaton suke ko shi yawa suka ce a qalu amanna bi rabbil alamina to ai shi ma fir'auna yana cewa shine rabbul alamina me suka kara cewa رب موسى وهارون ba rabbul alamina kai ba rabbu musa wa haruna shi muka yi imani da shi to alhamdulillah Eh, eh, maganganun sa kare gobe alhamdulillah rabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah